والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين وأصحابه أجمعين آمين اللهم صل جلالا وسلم على محمد وأعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الغلال والسعد إنك لا تعلم من ذات الجبال كل إيمانا وأسألك ربه إلى الله ورسوله بين رسوله إلى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يدركها او كان يدركها فهجرته الى ما حاجه اليه اللهم لو تسلم صلى الله عليه وسلم في مساله وسلم وسلم وقال انك حبيب الله جل محمد الفاتح ما امر والكافر بما سبق ناصر العزيز والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرسل مما ترك من بعد وصية يوصي بها أو دين ولهن الرسل مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل كانت له امرأة وله أخ وله أخ فلكل وارث منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم su mazaje suna da rashin abin da ba a su suka mutu suna suka bari illan ya kunna na hunna wa na da illan ya kunna illan ya kunna hunna wa na idan ba su bar ɗa ko ɗaya ba a yi kare na hunna wa na idan kuma suna da ɗa su mata yau to ba na kuma rubu za ku su kuɗi shi ne rage rage shi ne ɗaya su da kuɗi ko a ce fata a kan abin da matan suka bari min ma tarakta daga abin da suka bari min ba ni wasiyatin bayan wasiya dukira biya wanda suke wasiya da suka aure ni ko kuma bayan ba su da ake yin su bayan auriya wala kunna ko su ba mata idan su kare ta mace cikin da ya mutu ko mata mutu ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa za a ba su rubuci gidan ba ke da wala kunna ko min ma tarakta daga abin da kuka bari إن لم يكن لكم ولم يكن باطل آمني فإن لم يكن لكم إن لم يكن لكم ولم يكن آمني فإن كان لكم ولد لو كنا آمني to sai su tashi daga nan gidan ba gidan mutum su komo gidan abinci gidan cumni farahun da sunu mata suna da cumni mata ko mata da su kuku min mata rabbun daga abin da kuka bari min ba ki wasiyatu bayan wasiya sun tura biha wanda kuke wasiya da ita cewa in ku mutu a zarkar a cikin zuciyarku a ba wani abu kaza audainin ko kuma bayan bashin da kuke bi wa in kana rajul idan kuma mutum da yiwuwa su kalaratan za a gaje shi gado na wato wato kalala shi ne na ihana mutum ya mutu amma ba shi da wani mamaci wanda ba shi da wani mai gado wanda zai haɗu da shi shi da shi to a wuraren ko a wuraren ko kuma mace ta mutu ce ma ba ta da wanda zai gari amma wani abu da hukumin suna da ɗan ɗan uwa da ummi ko ɗan uwa ɗan uwa da ummi fa da kulli wahidin minhum wasu kowane ɗaya daga cikin ɗan uwa daga cikin uwa mace ko namijin nan in gadon kalala ne za a bata ko za a ba su kudusi fa in kanu afsara min zalika idan kuma su ɗan uwa da ummai wanda za su gaji ɗan uwan su gadon kalala din nan suna da yawa sun ji wato ɗaya ko biyu sun wuce ɗaya sun kai biyu ko abin da ya fito gaba ɗaya su kan su shuraka'un kudusi su masu tarayya ne a gidan sulusi idan ba kenan ba ta biyu min ba da wasiyati bayan wasiya musa biha wanda ake wasiya da ita audainin ko kuma ba da ghayra mubarin ba abin cutarwa ba wannan wasiyatan wasiya ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alimun halimun ubangiji masani ne kuma halimun mai haɗe haƙuri ne ma'ana da haƙuri ne lokacin da ya tsanin haƙuri تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم wancanin tafiya ko kame na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzansa yusiru jannati Allah zai shigar da shi aljannatai da jirgin jami'a da nahar wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashin ta kafi da fiya suna masu dawama a cikinta wa zalika al-fawz azim wancanin ta aljanna ko kuma shiga aljanna shine rabo babba daga Allah tabaraka wa ta'ala ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله wanda ya saba wa Allah da manzansa kuma wanda ke saba wa Allah da manzansa shi da ta da Allah ya umarci ko kuma ya hani wa ta aka hudulan yake ɗaya ɗaya da ya ko shi na Allah da baraka ta'ala to ya zuru na Allah zai shigar da shi wuta ta yi da shi ya ta mai da wama a cikin ta wala mu azabu ne azaba mai wala kantarwa ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye mu والذاتيات الفارجة لنسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والله يأتي الفاحشة من نسائكم wayanda suke zai cewa alfasa daga cikin mata yau da shi ne idan an ambace su alfasa saboda munin aikin da kuma munin jin abin min zaitu daga mata ya ku tashidu alayhinsa ku kafa shaida a kan su arba'atan minku wato mutane hudu a da daga cikin ku kowanne ya ce ya gan ku kamar sirmi da kabanya fa in shahidu idan sun shaida fa amsiku hunna fil buyuti ku rike su a gida ya zama kuku a gare su su mata kenan har za ta wafa mutal mautu har mutuwa ta zo ta same su a suna wannan hali aure da ana fawo da hunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu mafita shi da ya saukar da hukunci da haddi wata aya ta fasale kafin ayar haddi kuma a yukanta da wata aya da ke cikin suratul nur wallazi da ya ce ya da ya nan والذان يأتيانها منكم فآمنوا بما فإن na minkum ma mutane guda ne gani da mace wanda suke zai ke wa guda ne daga cikin fa'atu kuma kusan da su da zanci da kalmomi na na hasa fa in kama in sun tuba wa aslaha sun gyara halayensu kuma fa'atu alwa ku yanke cutar musulun guda ne suka su tuba نعم إن وجدنا إن الله تعالى تبارك وتعالى توابا ليك توبا أو رحيما كما من ذلك إلى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك ya karshe da lamar nasa da kyautatawarsa da wayanda suke aika da munanan ayyuka na sako bi jaharatin da jahilci an ce da jahilci din nan wato duk wanda zai fara su sabon Allah lokacin da zai Allah kowa ne ne ko mai matsayin da ba ba za a kira shi wato malami ko da ya fara su jahilci Allah kan ne bai san girman Allah ba bai san Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajri zani da yajri wa huwa mu'min wa la yusari da yajri wa huwa mu'min wa la wa la yajri zanu wasfi da yajriha wa huwa mu'min mai tilaba da tilaba alhali yana mu'min idan mutum ya zuba aiki da guda ko zai yi tsada sai a tuka imani da zama imani da yana sama a kanka kamar jirgin sai in ya ya gama abin da zai gama to in Allah ya fice shi da rahama sai imani ya dawo in ba haka ba daga nan imani mai ta nisa zuciyar da kai ta lalacewa yana ganin saukin mummunan aikin sun yana ganin sa komai ya da duka ganin sa ba komai ba sai da ba ya da duka ba ne biyu da wajen ka ganin kuma nan da ya fara ganin sai shi ba ba ne shi ba ne to zai kai masa ya fara da laifi ya zama haramu ya duka ganin kamar ma sai da yake in ya san matsayin halatta haram kuma ya zama kaji Allah ke so na ka da mata wani sanai da tuba wanda ake karɓar wato ka ake kalkantar karɓar da a wajen Allah ta bara wa ta'ala ta fara mu da kyauta wanda ita ce wato ga wanda suke aikata mummunan aiki da halatu da zahir ta ta tuba ana nufin mummunan kenan da halatu sun mai tuba da sannan su tuba min kayyukan a kusa daga sun aikata ما أضر من استغفر ولا ولو قال في اليوم سبعين مرة فأولئك يتوب الله عليهم ويستهدف رسوله وجعلنا تبارك وتعالى مثلك المكتوبة وكان الله عليما حكيما الله تبارك وتعالى يعتقد شيء أليما مثل إلى آية حكيما ثم قولنا وليس في التوبة وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى wato sai'at a nan can kuma yawa nuna tuba ana nufin wato a sai'at an yi hajji na wannan tuba saboda ya gama tuba na munafukai kenan shi ne wannan su ga mutum da kira mutum da sai'at da sai za a halar hadu yi kuma a sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su kuma sai ce ƙara da ke tuku lana na tuba yanzu kan Allah na tuba wannan ba tuba wani kunna wani wannan da kira ya mutuna ko kufaru haka nan kuma bai zai zama tuba ba wani ya mutuwa suna kafirai la'ika a sunna wa islaminka su kan mun tara da musu azaban alima azaba mai radadi a an karɓo daga hakan Allah ya ƙara musu da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma uhida iblisu iblisu qala wa tasaka wa ana wasika la ukhalifu adam hatta tufarika hatta tufarika hu hatta tufarika arwahu hatta tufarika ruhuhu ruhuhu jasaduhu حتى تفارقه جسده قال تعالى وعزتي وعظمتي لا أعجب توبة عن عبدي حتى يغير بها wato shaidan yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayin da aka saukar da Iblis sai ya rantsa da lalansa da buwayar ka da girman ka ba zan rabu da dan adam ba har sai ransa ya rabu da jikin sa sai na ga na fata Allah ta baraka da mai wani walalar da isa ka da girma na ba zan tsare tsakanin da su ba ba har sai lokacin da ya kawo gargara lokacin da ran da ya zo ba kofar da zai ta wannan lokacin da ya zo zuciya in ya zo da lokaci bai zo da kafa ba amma har ma Allah garga ya mutum ya fi kaskace lalle ba zai rayu ba yanzu bai mutu bai zo gargara ba in ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai kafa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa sauka da wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da yake rubuci kuma ya rawaito a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ta inna shaytana ala wa izzati wa izzatika la abahu amri ibadaka ma damat arwahu fi ajfani fatkara ta'ala wa izzati wa jalali wa sifati makani la azadu aqulu lahum wa sabbatuni shi abu sa'id da kudin kuma ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika shekan ya ce na rasa da buwayarka ba don kushe ba ina batar da bayanka matukar rayuka suna cikin jikinsu sai Allah ta ba ta sanar da ni kuma na rasa da buwayata da jalala ta daukakar daraja ta ba zan kushe ba ina yi musu gafara manufakan matukan sun nemi gafara to da ka istighfari yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bai ta al'umma sallallahu alaihi wa sallama da shi da su wato da shi cewa ma kan da kawo da su ban ma kafi wa ma kan da kawo da su ban ma da su kuru wa la ta su mutla ya ayyuha alladhina amanu la gashi sai ya koma ma'anar wato kulli wa ashiruhunna bil ma'ruf ko aboki mataye wato bil ma'ruf shine kullu kautata musu ku kyautata musu a cikin ayyuka sannan kuma yanda suke yin kwalliya don ku kuma ku kwalliya da su yanda mace za ta yi kwalliya mace za ta yi kwalliya don mijinta ya gani ya ya burge ta burge shi to shi ba kuma kan kuma kullun ya dinga zama mai wuya ka harba mutuwa gona ko ka harba na yawa mai shi da kullun shi ma yadda suke balle shi ma da yayi ya mu'amala bil ma'ruf sannan kuma zunnuni yake cewa أبو حسنة المعاشرة بالمعروف لألا تتعاشرون بالمعروف شنو غسل الخلق kyakkyawan ɗabi'a ma a iyali tare da iyalin da matarka shi ma ta aka a cikin duk abin da ya bata maka rai wato abin da ake cewa da al'adu ko na ma'rufi idan mace ta yi maka wani abu wanda ya bata maka rai ya bata maka rai yana da bukatar ka ɗauki maka mataki a wannan lokaci kuma za ka nuna mata kori ba ka nuna yafewa da haƙuri da karamci da kyauta da sake fuska shine mu'amala da ma domin aiki ai da alheri wa in karitu muhunna idan kuma kun yi matan ku a zuciyar ku kuka ji ba ku a kan su fakiru ku yi hakuri dan ku a fa an taɓa hu shay'an ya kusanta da yawa za ku yi abu wa ya zama ba ku yi kairar tafira sai a sanya alheri a cikin wato a cikin abin da kuka alheri da yawa abdullahi ibn umar ya ce mutum zai ba wa Allah zaɓi ya yi tsara sai Allah ya zaɓa masa bayan Allah ya zaɓa masa kuma sai ya zama yana fushi da abin da Allah ya zaɓa masa ne saboda haka sannan ba zai daɗe ba sai Allah ya nuna masa abin da ya zaɓa masa a cikin alheri an yi rika a cikin cewa baban imamu maliki ya auri wata mata bayan an kawo matan gidansa ta kare sai ya ga matar baka irin ne ba balarabiya ne irin da ba ko balarabiya ne ma amma dai baka ne irin da ya ganta baka ma ya sai nesa sai zama kamar ba zai iya kusantar da ba ya zauna yana tunani ne tsawon zamani sai ta ce masa shi kan baka yi sahara bane lokacin da ka za ka aure baka yi sahara bane yake mata layi sai ta hato a tattayin murabbata shin ubangijin naka za ka tuhuma ai kaga daga cikin magana ba su kawo da irin gani ubangijin naka za ka tuhuma kai cikin hala Allah ya zaba maka wannan abu kai ko ka kai kuma Allah ya zaba maka ka au kai aure kuma ka tsaya kana ta ba ko sai ba Allah za ka tuhuma wannan ba Allah baba imam maliki sai kuma ya sauko ya kusanci wannan mata sai dai ciki da imam maliki wala yadda ya zama masu aliyya na suke nan na wala wala rabbaru illa rabbul madana zawjin makana zaune idan kun yi nufin canja wato mata wato za ku ci da farko a wata kun ba wa adalci idan wannan kan tsara kun ba wa ɗayan su ma dai mai yawa ko kadan ba za ta ku min shay'a kada ku ci komai daga cikin sa ku ci da ku a za ku nuna hu ganan ya za ku kalle shi kuna masu sabo wato wato masu sabo mu ganan shi ne ƙarya mubahisina wa akhina kuna babu ƙarya da kuma sabo wa isman mubina da kuma sabo wanda ke bayyana da ai bai kamata kurba ba wa kaifa taqulahu ya babu kanta abin da kuma ba su kana bai babu ila ba da alhali sasinku ya faru da sashi kun shafi juna wa akalla minkum nisa a walida kuma zai yi alkawari mai ƙarfi minkum daga wajen ku ai bai dace ba wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'o'i na kaskanci da wala da kai na'am ba ka rabu da
فلا تنكرن مثل آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
wala dan ku kada ku aure ma na ta ba ku abin da kuma nuku suka aura minan nisa'i daga mata ne wato idan baban mutum ya auri mata to wannan mata cikin da take ta zama uwarsa illa ma asrafa sai dai abin da ya gabatu a zamanin jahiliya innahu kana fahishatan abin da ya faru a jahiliya ko kuma abin da ake magana kan auren abin da iyaye suka aura fahishatan alfasa ne wa makakan da kuma zanci wa sa'a kabila kuma wannan abu yayi muni na
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في نذوركم اللاتي في نذوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم عليكم أمهاتكم an haramta a kanku wa wai ummuhatukum iyayenku an haramta muku auren iyayenku shi ne mutum haramun ya kansa ya auri uwarsa ko kuma uwar uwarsa ta wajen uwa ko uwar ko uwar uwarsa ko uwar uwarsa har ya zuwa dai a ummuhatukum wa malatukum kuma an haramta muku aure ƴaƴanku da ƴaƴan ƴaƴanku da kuma ƴaƴan har ya zuwa wa'in bala wa banatukum haka nan haramun ne a gare ku a أخواتكم وأولياء أخوانكم شقيقي كل أبي كل أمي وأماتكم وكما بابانكم سنوك باكو لا يقبا وخالاتكم أعرف دعوك أولي موموكم سنوك ko ya yi uwa mata wa bana su kake haka nan haramun ne a gare ku a wuri ɗayan ɗan uwanku domin ɗayan ku ne wa bana su kukuti haramun ne a gare ku a wuri ɗayan ɗan uwanku wa ummahatukum haka nan haramun ne a gare ku a wuri iyayen ku mata allati arba'anakum wanda suka tsaya da ku in dai mutum ya sa nonon mata tun kafin bai isa wadatuwa ga barin abinci ba ba zai auri wannan mata ba ta zama uwarsa wa azwajuku haka nan ba za ku auri ƴaƴayenku ƴan uwanku min ralatu da tayarwa ba in dai ka ga nonon mata ka ta ayaye ka to duk duk mata ƴaƴan da wannan mata ta haifa ba za ka aure su ba ƴan uwanka ne kamar su ne kwamto wa akwatukum min raba haka nan ba za ku auri ƴan uwanku da tayarwa ba wato ƴan uwanku ƴaƴan matan da kuka sha nono daya wa ummatin sa'iku haka nan bai halatta ku aure shirkayanku iyayen matanku ba wa raba'iku kuma lati hudu hudu hudurki haka nan da kuma wato agololin waɗanda suke cikin rainanku min nisa'ikum daga ƴaƴan matanku Allah shi da kaskin bihinna wanda kuka yi kuri da su in ka auri mata har ka ba ta to agololinka da ƴaƴanta kenan ba za ka aure su ba yana kenan fa in lam takunu da fasu bihinna idan ku aure mata kuma ba ku yi dukuli da ita ba to bala jira alaikum babu ne sai a gare ku ku aure su wa halailu abnaikum haka nan ba za ku aure matan ƴaƴan ku ba dan su kayan ku da allazina min asnalikum amma ƴaƴan ku na tsauku wa an tajma'u bainal ne kuma Allah ya haramta muku ku tara tsakanin ɗan uwa guda biyu ga zuciya ko uwar ɗaya ko uban ɗaya ko uwa ɗaya uwa ɗaya suka haramu da illa ma an salama sai abin da ya gabatu inna Allah ya ce wa an tajma'u ba wai in wannan ta mutu a dawo da wannan ba inna Allah kana gabura rahima hakika Allah ya kasance mai gabara ne mai jinkai na
والمطلق منها إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأعد لكم ما وراء ذلكم وأن تبتغوا بأموالكم مسلمين مسلمين غير مسافرين فما استمتعتم به فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والموسنات لما الله تبارك وتعالى يا عرب جاءوا الموسنات من النساء كفن غنبورة كما كان ما تنسى كيدا ماذا سيدنا مسلمين إلا ما ملكت أيمانكم sai dai matan da damar su da masaka ba nan kamar aka je yaki aka riba to su a wajen yaki ko da suna da mazaje kafirai to wannan wato riba to su ya kasa auren kamar yadda da su suka rike fada wa wa wa hada masfatu nikah illa an tusma wato wato riba cewa kamo mata a wajen yaki ya rushe mata auren da take da da na na wanda ke da shi da mijinka kafin illa an tusba sai dai da idan an riba ce ta sannan kuma ta mutu ta mutu ta mutu ta cikin ta wato bayan an an kamo ta daga wajen yaki to shi kenan ta da ta a hannun ubangijin ta sai ta mutu ta shi ma mutu ta wani sai mutu ta da zarar ya mutu ta shi kenan magana ya tsare to sai mai kuma shi kenan ta tsara gidan mijinta yawwa in dai har ba ta gama idda ba to mijinta fa huwa haqqu biha shine mafi tantanta da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yaki ya zuwa ya zuwa auka suka samu wato wato wato suka samu wato kuyangu daga makiya suna da mataye suna da mazaje mushrikai saboda haka sai suka kai kamar kama su sun yi Ibrahim sun ce suka masu yare su ne sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma da wannan kitaba ma daga kai ma da kuma da kitaba Allah ya alaikum wato Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi da Allah ya gare ku ba na kataba Allah zalika alaikum kitaban wato Allah ya riga ya rubuta muku shi da abinda Allah ya haramta muku ba cikin aya ta baya wa wahilla lakum sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta muku ma wara azalikum abinda yake bayan wannan an tattabu da amwali ku ku nema da dukiyoyin ku nemi musulmina na gangankun mataye kaira musafirina ba mazinata masu neman maza ba kamar sun sa su jiri min hunna abinda kuka ji daɗi da shi daga cikin su to fa atu hunna usura hunna ku ba su ladan su wannan fadilatan lada ne wato fadila ne wato wato rabo ne abin kaddarawa daga Allah tabaraka wa ta'ala fadilatan wala junaha alaikum babu laifi a gare ku shi ma karamar shi a cikin abin da kuka yarjejeniya da shi na ƙari a kan sadaki da aka sarrafa ko ta rajewa sai ba ni bari da bayan bari da sai bayan abin da aka yanka a kullum wa wani ita Allah ta'ala aliman hakima mai ya kuma sai wata ne kuma wani sa
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكر المحصنات من ما ملكت أيمانكم ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم نخصكم من بعد فانكحوهن بسمعتهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن بين كيد بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن أرسل منكم قولا wanda bai samu zuciya daga cikin kuma an yanka musa na mumina wanda zai a yi aure mata ya ka tarka su mumina da kuma ma mana a kai maluku to sai ku aura daga abin da damar ku ta mallaka kuma domin fata ya fito daga cikin wato bayan ku al-mumina mumina wallahu a'lam bi malikum Allah ya kuma sani da imanin babu kuma babu kafin ku daga kafin yake ma'ana ba بعضكم من بعض قدموهن باستيعابهن واولادكم باستيعابهن لتبني زياده وتوليا wato kuma da mutuncin da mummuna aiki ba wala muka ci dace a gida ne sannan kuma ba zan masu kan daduro ba zalika wannan fa'an baiwa din nan ki maka ce na da duk wanda ya ji tsoron na na babu kuma ba ba su mun da zai yi aje da yi tsari da wani da mun zo a wannan zuwa mu kana da ne mu kan da wala mu ka kida da kada zai kai man aljanna na ko ho wai da usunna aha da usunna idan kuma sun ka kaza su shi ke da wani da wanda wai da da fari da shi sun zo da alfada shi ne mummuna ba alina za a yi musu araba nisfu ma'ar rabin abin da yake yanzu wato yanaye na azaba idan ba su bayi shiga za a mai mutu zai shikira wato wato wanda ba su bai aure ba za a masa kulala a mutum kamar yadda su ya da zai masa kulala ɗari za a kai wani tafiya tare da dinkun wannan ba auren baiwa ne ga wanda ya tsoron zane dinku daga cikinku wa an tasiru khairu lakum amma ku yi hakuri ce zuwa alheri wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne da yake yi da يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ألا يدعوك ليتوب ليبين لكم لن يبين لكم وسيبين لكم كل شيء في الجنة ويأتيكم يبشر تدخل سنة الجنة من قبلكم أن يوين تتبعات تغشوكم ويتوب عليكم يغشوكم والله عليم حكيم ألا مصرين يكون ولدا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله الله تبارك وتعالى يريد أن يعلم أن يتوب عليكم يكتب موته ويريد الذين يتبعون الشهوات وين الذين شاءوا أطلقنا عليهم أن يميلوا وكركتا أبوي الحكيم قبل نفسها بين الأزمة كركتا والليل الإيمان يريد الله أن يقطع
ضعيفا wato yukaffifa alaikum ya khaffafa a gare ku shine ya karanta muku wannan shari'a ta musulunci mai sauki mai rangwame da yawa a cikin ta wa kulika lisamu dhaifa an halitta dan adam mai rauni a cikin kowane abu ne shi asalin sa an halitta shi ne daga rauni ruwan mani ne da haka dole komai sai koma ya zuwa ga rauni sai dai in ya koma ya karɓa da Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما صدر على سيدنا الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وابتدائه العزيز اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا واغفرنا واجنا واغفرنا واجنا اللهم انك مجيب واعف عنا اللهم انا نسالك اللهم انا محسنا وارحمنا واجنا واجبنا واجنا اللهم اللهم انك مجيب واعف عنا اللهم انك مجيب واعف عنا اللهم انك مجيب واعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح واغلق الكافر لما صدقنا في الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال من إن شاء الله za mu yi karatu ranar litinin saboda akwai mutanen da su karatu